وصل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
صلى لنا محمد يا ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كان لرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يشركون فذرهم يخلقون ويلعبون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن ولئن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون الله سبحانه وتعالى أنا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم raddi ga masu cewa Allah yana da da Allah ya ce baya da da tana hazara an zalika ko ka gaya masu in kana lil rahmani waladun idan dai Allah rahmani yana da da farban to ai na bi ku sani in kuma akwai shi to fa ana awwalul abidin ni ne farkon masu bautawa lil waladi ga dan lakin sabata ya tabbata an la walada lahu ta'ala Allah bai da dafan tabat ibadatu saboda haka ibadan wani da sunan dan Allah ya koru kenan abokin tarayya ne yake sawa Allah subhana rabbi samawati sarki ya tabbata ga ubangiji ubangijin sammai wal ardi da kasa rabbil arshi ubangijin al arshi al kursi amma ya sifuna gabanin abin da suke sifanta Allah da shi cewa yana da da gabanin abin da suke faɗa min al kazibi na ƙarya min nisbatil waladi da danganta da ilaihi zuwa ga Allah fazarun ka basu ya rasulullah ya kono su kusa fi baɗi ma a cikin barnansu na cewa Allah yana da da wa yana abu su yi wasa da irin waɗannan maganganu da sauransu fi duniya a nan duniya hatta yulaqu har dai a gama su gamu da yawmuhum alladhi yu'adun ranar da ake musu alkawarin fihi azabu azaba a cikin sa wa huwa shine yawmul qiyamah ranar qiyamah
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون
وهو الذي الله شيني وانا في السماء إله وانا شيني أبن بوتا السماء متانا سما ما بوتا ما سسكي بتحقيق الحمزتين في السماء إله وإسقاط الأولى قو في السماء إله وتسيلها كالياء قو في السماء إله الله شيني أبن بوتا السماء كلمة أي المعبود وبالألي أكثكم إله شيني أبين بوتا وكل من الظرفين kowanne daga zarafi biyu bin sama ilahun fil ardi ilahun muta'alliqu bima ba'dahu Allah wa huwa al-hakim shine gwani fi tadbiri a cikin shirya halkihi halittansa al-alim shi fi kowa sani bi masalihim da maslahansu komai Allah ya yi masa maslaha wa tabaraka alladhi lahu mulku samawati alherin ubangiji ya yi yawa wanda shi ke da mulkin sammai wal ardi da ƙasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin sama da ƙasa wa inda hu ilmu sa'ati ilimin sa'ar kiyama ba wajen kowa sai wurin sa mata ta Allah ne kadai ya san yaushe takin kiyama zai auku wa ilaihi zuwa ga Allah ne yurja'una ko turja'una ake mai da kowa ko ke komawa ga Allah ولا يملك الذين ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة waɗanda suke bauta ma wani Allah su ne kafirai ba su mallakan ceto min dunihi daga wani Allah ai suna cewa suna bauta ma kuma kane don su kusata su wajen Allah ko su cece su Allah ya ce ai ba wani mai ceto sai Allah ai li ahadin illa man shahida sai wanda ya shaida bil haqqi da gaskiya shine ce la ilaha illallah wa hum ya'lamuna su kuma sun sani bi qulubihim da zuciyoyinsu ma shahidu bihi bi alsinatihim abinda suka yi shaida na cewa Allah ɗaya ne a halcin su zuciyarsu ma ya kulla wa hum isa wa uzair isan nan ma da kuke bauta mawa ya san Allah ɗaya ne uzairu ma haka mala'iku ma haka fa innahum su waɗannan yashra'una za su yi ceto lil mu'mini daga mu'minai
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فلا يوفقون وقيل له يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون
ولئن سألتهم لا ذاك تنبيه سلام قسم والله لا ذاك تنبيه من خلقهم وعليه عليه ai ba su da wani jawabi ba wanda zai ce gunkin da ya sassaka ice shi ya halice shi ba wanda zai ce dutsen da ya sassaka shi ya halice shi ba wanda zai ce gol din da ya mai da shi gunkinsa shi ya halice shi ba inda zai koma sai ce Allah ya halice shi wa zuwa min hununur rafi ba ce da ya kununa na ba wawun lamiyar fa anna yufakun to yaya kuma ake juyar da su gabanin bautan wanda ya halice su yusrafuna an ibadatillah وقيله أي قول محمد صلى الله عليه وسلم النبي عن النبي محمد ونسبه على المزال كو وقيله بفعله المقدر أي أيوة وقال يتي يا ربي يا أبنجدي إن هؤلاء حقيقة وأن متاني قوم متاني لا يؤمنون وأن باب بعد سيادة الله قال تعالى الله تعالى يتي تفصفى عنهم كونكي كبسوا كبني رسول wa kun salam ka ce shi kenan mu tafi minkun daga cikin ku lafiya da gare ku wa za wannan da aka ce ka kau da kai din nan kabla an yi mara bi qitalihim kamin a hore su yi yaki ne fa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani in dai Allah ya ce a barka da shi ka sani ai magana ya lalace Allah ya ce fa sawfa ya'lamun ko fa sawfa ta'lamun da sannu za ku sani bil ya'i wa ta'i wannan tahdidun tsoratarwa ne lahun gare su suratul dukhan سورة الدخان مكية وهي ست وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين سورة الدخان مكية annabi yana zaman maka ta zauka illa inna kashiful azab al'aya wa hiya sittun aw sab'un aw tis'un wa khamsuna aya ayoyinta hamsin da shida ko da bakwai ko da tara bismillahir rahmanir rahim hamim Allahu a'lamu bi muradihi Allah ya san abin da yake nufi da wannan harufa والكتاب المبين الله يا رد القرآن من بين حلال ده حرام المظهر الحلال والحرام إنا أنزل الله من سوكة القرآن إنن في ليلة مباركة أتكن دريم البركة هي إتتي ليلة القدر أدن ليلة القدر كما عند ونروان شوى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن saboda aka an saukar da shi ga baki daya daga lauhul mahfuz aka kawo aka aje a sama na farko to amma Allah ya ce wa ma nunazzilu illa bi qadarin ma'lum ba irin sauran littafai kamar a taura da linjila da zabura duka an kawo su ga baki ɗaya ne wajen annabawa amma shi alqur'ani da Allah ya nufi ya saukar sai aka ciro shi da bayan an nada annabi ya zama annabi aka ajiye shi a wurin da ya kamata a ajiye da ya zamo yana sauka annabi a cikin shekara ashirin da uku ana saukar da alkurani daga lokacin annabcin annabi shekara goma a makka shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina to da ke annabi annabin rahama ne al'ummansa kuma al'umma ne marhuma shi za a cikin alkurani za ka ga ayoyi wajen ɗari biyu nasihu da mansuhu ma'ana in an kawo wani aya ya yi nauyi daga baya sai a sauwake ta sauran kuwa na annabawan nan in an kawo to tsananin baki nan har abada in an kawo saukin saukin ne har abada kamar za ka ga a cikin alkur'ani da kamar ayoyin da muka yi ta magana a bayan shi maganar shan giya an ce da amfani a sha an ce a bari har inda aka zo aka ce a barta gaba daya da kuma kamar ayoyin da Allah ya ce fattaqullah haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah hakikanin tsoron su suka ce wa zai iya wa zai iya sai Allah ya saki saukar da fattaqullah mastadatu to yanzu an sauke ku ji tsoron Allah gwargwadon iko to wannan drama ne na al'umma nan sallallahu alaihi wasallama idan aka kawo wani abu mai tsanani sai kuma Allah ce na yi nasu amma ayan na nan ana karantawa sai dai ba ta aiki shi sai ake son a san asbabun nuzul wannan ya sauka lokaci kaza a lokaci kaza sabai suna bin diddigin wannan to idan aya ya zo da wani magana mai tsanani sai wani mai sauki ya zo bayansa sai a ce wancan wannan ya zama nasihu wancan mansuhu to wurin ya kai daidai wajen ɗari biyu a cikin alkur'ani ga ayan ana karantawa amma aikin babu shi yanzu to Allah ya ce mun saukar da wannan fi lailatin mubarakatin a dare mai albarka aw ko kuwa an ce dai dan lailatul qadr ne ko lailatin nisfi min sha'bana ko ko daren rabin watan sha'ban nuzila biya min ummil kitab aka saukar da qur'ani nan daga uwan littafin shine lahul mahfuz min as-sama'i sabi'ati ila as-sama'i dunya shi lawal mahmud yana saman bakwai ne sai aka ɗauko wannan ƙur'anin gaba ɗaya yadda yake a hannunmu daga saman bakwai a lawul mahmud aka kawo shi aka ajiye a sama na ɗaya sai aka shiga aiko jibrilu alaihi salam lokacin da za lokaci yayi Allah zai kawo wani aya sai ce to je ka ɗauka ka kai masa na inna kunna munzirin lalace mun kasance masu tsoratarwa bihi da alqur'anin fiya ai fi lailatul qadr a cikin daren da aka saukar da alqur'anin nan a daren lailatul qadr ko daren lailatul nisfi min shafiya min sha'ban yubraku kullu amrin ake rarrabe dukkan al'amari hakimi abin kyautatawa min al-arzaqi wal ajali wa ghayrihima allati takunu fi sana to kaga nan maganan da yake cewa mai tafsirin jalalaini yana nuna cewa daren lailatun daren nisbu sha'abana kenan shine lailatun mubarakatin anan ba wancan da yace inna anzalna fi lailatul qadri kama nan da yace nan ne ake rubuta arziki da ajali da yake zama a cikin shekara wato kaman yadda aka faɗa kamar yadda gwamnati takan yi budget da ce bana za mu kashe kaza a wuri kaza za mu kashe kaza a wuri kaza to shi ma ubangiji subhanahu wataala a duk daren lailatul nisfi min sha'ban in aka ce yau daren sha biyar ga watan sha'ban to nan ne Allah zai baje duk abin da za a yi abin da ya shafi arziki a duniya da ajaloli da ko menene sai a rubuta a rannan shikenan sai dai a ce to shikenan kamar a ce minista kaza an bashi biliyan kaza minista kaza an bashi kaza to kai mala'ikan ruwa ga naka adadin kai mala'ikan abinci ga naka adadin kai mala'ikan lafiya ga naka adadin mala'ikan da kake daukakawa ga naka adadin to haka nan Allah yake rabawa ya gama kenan su kuma kowanne akwai lokacin da za su zo lokaci yayi da za a sauke wani ko zum a sauke shi lokaci yayi da za a daukaka wani ko a daga shi lokaci yayi da za a ba wani ko a ba shi lokaci to a daren lailatul nisfi ake yi shi yasa yake lailatul mubarakatin to aka tin wannan kuma laraban karshe duka na watan rajab wanda aka ce laraba gana shi kuma bala'i ranna ake saukarwa wanda duk wanda zai gamu da bala'i a irin wannan rana Allah ya rubuta wani akai mai bala'i kaza wani akai mai bala'i kaza wani mutumin kirki ne a sa mai bala'i don ɗaukaka darajar shi ko kuwa yayi wani laifin kyafe mashi dan mumini duk sanda ya gamu da bala'i alkhairi ne gare shi ko dai ya ɗaukaka mashi daraja ko kuma yayi wani laifi Allah ya sauke mashi saboda haka annabi ke cewa al-anbiya wa ashaddu bala'an thumma al-amsalu bala amsalu in ba haka ba annabawa mai suka yi Allah ya sa a dake su a ci mutuncin su a mai a tun ya ɗaukaka darajar su ne to shi ne abin da yake faruwa kenan shi sa akan so ko har aka ce akwai daren lailatul nisfi sha'ban duk wanda ya raya daren da kul huwallahu raka'a dubu ya sallah raka'a ɗari kowanne kulhu goma goma ko ya sallah raka'a goma kowanne kulhu ɗari ɗari ko ya raka biyu kowanne kulhu ɗari biyar biyar to in Allah ya da alherin zai zo hannunsa da yawa ba haka nan kuma ranan daren ranan laraban ƙarshen rajab shi kuma in ya rubuta salamun salamun salamun na cikin alkur'ani nan guda bakwai salamun qaulan min rabbihim salamun ala nuhin fil alamin salamun salamun wanda bai iyawa ya sha shi kuma zai tsallake wannan ala kulli halin dai dare mai albarka kenan amran barkan rarrabewa min indina daga gurinmu inna kunna mursilina mu mun kasance masu aikan mursula manzannai muhammadan wa man qablahu da annabi muhammadu da wanda suke gaba gare shi rahmatan ra'abatan don tausayi bil mursali ilayhi da wanda aka aika masu Allah ya ga dama ya yi ko kowa ai yayi magana da mu tun kamin ya halicci kowa ya ce alastu bi rabbikum muka ce mun amsa muka ce bale muka ce bale to da yanda muke dinnan masu yawan mantuwa Allah kuma a wurin shi ya riga yayi in mun zo duniya dinnan ba aiko manzanne ba ai yawanci za a zama kafirai to Allah ya ce don rahama sai ya aiko manzanne su tuna maka ka tuna fa Allah nan ɗaya ne su kawo maka dalilai wanda za mu ji dalilai da yawa a gaba wanda zai Allah zai nuna shi kaɗai ne ya fadika daga ubangijinka innahu shi Allah huwa sami'u shine mai ji da kawalihim ga maganganun su alalimu masani ne afalihim ga ayyukan su رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون ubangijin nan shine rabbus samawati ubangijin samai wal ardi da kasa wama bainahuma da abin da ke tsakanin su bi rafi rabbu khabarin salis da yace huwa as-sami'u labarin huwa ne al-alimu labarin ma in yace rabbu shi ma na uku ne wa bi jarhi ko ko a rabbi samawati sai zama badali min rabbika in kuntum ya ahla makkata in kun kasance ya mutanen makka muƙini na masu yaƙini bi annahu ta'ala cewa Allah ta'ala rabbu samawati wal ardi shine ubangijin sammai da kasai fa aiqinu ku yaƙini bi anna muhammadan cewa annabi muhammadu rasuluhu manzon ne la ilaha illa huwa ba abin bautawa da haƙƙin bautan sai shi yi Allah yake rayawa ko ko a cikin ku akwai mai rayawa ko akwai mai matarwa gumakan ku na yi a'a to Allah nan shi yake rayawa yake matarwa kuma shi ne rabbukum ubangijin ku wa rabbu abaikum al-awwalin da ubangijin iyayen ku na farko bal hum fi shakkin sun tabbata cikin shakka min al-ba'th na tashin kiyama yal'abuna suna wasa istihza'an bika suna iskili bika da kai ya Muhammadu ai abin da ka gaya masu a ka zo masu da gaskiya amma gashi suna shakka suna maka izgili fa qala sai annabi yace allahumma inni alaihim bi samin kasabi yusufa Allah ka taimake ni akan su ka sa maka wasu shekaru irin shekarun mutanen annabi yusuf wato shekara bakwai aka yi sa masu bari suka yi yunwa suka yi yunwa har ma idan mutum ya fito sai ya ga sama ta yi hadari alhali ba hadari bane tsaban yunwa ne wanda suka gane cewa addu'an annabi ne ya yi masu sai abu su biya ne ta so ya zo wajen manzon Allah ya ce Muhammadu duk mai yadda da annabi ne wani lokaci ka ce Allah ya hore ka musa da zumunci to ga mutanen ka nan sun halaka ka roƙi Allah Allah ya yi mana abin da muke ciki sai annabi ya yi addu'a ruwa ya dinka sauka kuma bai bari ba har kwana bakwai sai ya zama cuta kuma abu su biya ya dawo ya ce to kuma dan uwa har yau dai ruwan ba zai yi ɓanna sai annabi ya addu'a Allah ya ɗauke ruwan don yana Allah ya wai ko zuwa ba da gaskiya ba su take
فارتكب يوم كانت السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين
fartakim ka saurara lahum gare su yau mata ci sama rana nan nan na zuwa sama za ta zo bi dukanin da hayaki mubinin bayyananne fa ajdabat al-ardu qasatai fari wa sadda bihim al-ju'u yunwa ya tsananta da mutanen maka da Allah da ya roki Allah Allah ka kawo musu shekaru irin shekarun mutanen Yusuf sai Allah ya kawo yunwa ila an ra'aw min shiddati har suka gani saboda tsananin yunwa kaya ati duwani kaman hayaki ya lullube bainar samai wal ardi tsakanin sama da kasa kamar yadda in ka ga kai yunwa ya kai ne kai sai ka ga kasa na juyawa sai ka ga jiri sai ka ga mutane suna tafiya biyu to su yakshan nasa zai zai ce mutane hadha azabun alimun sai hadha wannan azaba ne babba to an ce wani kaunin wannan hayaki ne to an ce wannan wani hayakin kuma zai zo kusa da tashin kiyama zai cika gabacin duniya da yammacin duniya da abin da ke sama da ƙasa zai zauna kwana arba'in dare arba'in to amma mumini a wannan lokacin abin da zai same shi kamar mura ne kawai zai same shi shi ko kafiri zai zama kamar mai maye cikinsa zai cika da banna wato gab da tashin kiyama kenan bayan wancan hayakin na zamanin annabi zai kara zuwa sai suka ce rabbana tima na azab Allah ka yaye mana azaba inna mu'minun mu masu gaskata nabiyyaka annabinka ne qala ta'ala Allah ta'ala yace anna lahumuz zikra ina tunawa zai amfani gare su ai la yabhumul iman imani yakan amfana ne kamin ganin azaba amma daga inda azaba ya zo magana ya kare to wai ba azaba ba ma ko kai kana wani aikin alkhairi baya amfani ba nan daga mala'ikan mutuwa kamin mala'ikan mutuwa ya zo ne sai ka tuba amma ana cewa za a kulle kofar tuba za a kulle kofar tuba a nan da ka mutu kai naka kofar tuban ya mutu ya an rufe kenan ba wai rufe kofar tuba wancan da ake faɗa ba kowa ran da za a rufe kofar tuban shi ran da zai mutu idan har ko da ana gobe zai mutu Allah ya mashi katari je ta tuba ya ta tuba Allah zai karbe shi amma kaga mala'ika ana zarar rai ka ce Allah na tuba a ai lokacin kuma ba ya da amfani wa qad ja'akum rasulun haqiqa manzo ya zo musu mu'minun bayyana risalati mai bayyana da manzanci thumma tawallu ثم تولى عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نقش بقشة الكوري إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ثم تولوا sannan suka juya anhu gabaninsa wa qalu suka ce muallamun ai sanar da shi aka yi yu'allimuhu alqur'ana basharun wani mutum ne mahaukaci yake sanar da annabi alqur'ani to alqur'ani akwai maganar mahaukata wanda yake ba da labari wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicce ku ya halicci iyayenku ya yi maku ruwa ya fitar da abinci suka ce wai wani mahaukaci yake shirye da wanda ya fi kowa hankali inna kashiful azab mu masu yaya azaban ne aljihu a yunwa an kun gabanin ku zamanan kalilan zamani kaɗan fa ku shi ba aunu aka yaya masu innakum aiduna ku masu komawa ne ila kubrikum wa qa'adu suka koma ilaihi zuwa gare shi واذكر يوم نبطش البطشة الكبرى يا رسول الله كأنبتا مسرانا نانا زوا رامي كامو ميتنني شيني رانا بدر إنا منتقمون موما أدب ترواني منهم نجريس والبطش ما ننسى الأخذ بقوة كامو دكارفي ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون حقيقة من جربت متانا فرعون قبالين معه تعالى شي فرعون وجاءه رسول منذ يا زمت شيني موسى عليه السلام كريم من كلمة على الله الله تند يزن da Allah. an da an addu ilayya abin da ke cewa ku bani bayan Allah na ibadallahi bayan Allah ai ma addukum ilayhi min al-iman abin da muke kiran kiran muke muke kiran ku zuwa imani azhiru imanakum ku bayyanar da imanin ku bi da'at da biyayya li gare ni ya ibadallahi ya bayan Allah inni lakum rasulun ni manzo ne mubinun bayyananne lakum gare ku alama ursitu bihi
وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن تردمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتدلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون وأن لا تعلوا على الله أبن نكي كيران كوكركو يتولين كيكو جبين الله الله إن يسوء أبيش دولي أبي ko dai ka bi da lalama ko ka bi da tsiya to kakku yi tsaurin kai ga Allah bi tarki da atishi inni atiku ni na zo muku bi sultanin burhanin da dalili mubinin bayyinin alarasa a risalati bayyanan ne bisa manzanci na bata wa'adu ku rajmi suka yi masa alkawarin narko cewa za mu jajjefe ka fa qala sai ce wa inni usud rabbi ni na nemi tsari da ubangiji na wa rabbikum da ubangijin ku an tarjumuni ku jefe ni bi hijarati da duwa da duwatsu wa in lam tu'minuni in ba ku ba da gaskiya da ni ba tusaddiquni ku gaggata ni fa ataziluni ku waru gabani na fatruku azaya ku bar cutana ni dai abin da nake kiran ku ku ba da gaskiya da Allah in kun ci kuma meye na cuta bala fatruku azaya falam yatruku ba su bashi ba fada'a rabbahu ya roki ubangijinsa an bi anna haula'i qaumun mujrimun na'am ya ubangiji waɗannan mutane mutane ne mushrikai qala ta'ala
فسر بعبادي لنا أن نكون متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم
فأسري بقتل همزة ووصلها فسري ka tafi da bayina bani Isra'ila lailan da daddare innakum ku muttaba'una ababan bi ne yatba'ukum fir'auna wa qaumuhu bi innaka aka ce asra tafiyan dare kenan ba tafiyan rana bane subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram wato tafiya in ya zama wani dare kenan sai aka ce fasri ka fita da daddare ba ku wanda safi in gari ya waye fir'auna zai bi ku واترك البار كبرت يكون إذا قطعته إن كاين كيش أنت وأصحابك كيد متاننك راوا ساكنا منفرجا أن ينا واروا واتو هنيو يندك بذا أبش أبوني حتى يدخل والكبر هل كبر دعوا سشبو إنهم جند سور دناني مغرقون أبا فنصروا فلما أن بذلك ينسون وانشاننك فأغرقوا أكا هلكت دسو أكا نصر دسو أشكين روا kam taraku min jannatin wa uyun Allah ya ce abin mamaki da su ne sarashi ake ce ma sarki shine mulkin Misr har yana cewa wannan duk mulkin garin nan nawa ne ba kwa ganin koraman nan ma wani ta wuri na ke sai gashi kuma katon banza an nutsar da shi a cikin ruwa suka bar min jannatin gonaki na fari wa uyunin da idan ruwa wa zuru'in da shuka wa makamin karimin da wuri mai kyau wurin zama masu kyau to Allah yana nuna ma kowa fa aya ne irin abin da ya ma fir'auna komin girman mulkin ka baka yi mulkin fir'auna wanda ba wanda ya jayayya da shi ba ba wanda ya da ya ga ba wanda yake jayayya da shi komi ya kai masa yana da sarakuna ƙarshen sa wajen dubu yana da birane wajen dubbai yana ba wanda ya sai masa jayayya sai ce kai shi Allah ne ba kawai shi Allah ne kawai tunda ba mai jayayya to Allah yana so ya nuna maka komin zafin mulkin ka baka kai fir'auna ba ina yake cikin sakon Allah ya kamo shi ya nutsar da shi a cikin ruwa an yi haka ne in ce Allah ya ce haka ne yayi ba kokan duwa to in ma mulki ne kai azzalimi ina fir'auna ina fir'auna to ya zama maka aya ya zama maka aya to Allah ya ta tun bar kayan jin daɗi kana ganin ai wannan wurin na wani wancan ma na wani wancan ma unguwan na wani wannan isan din ma na wani wannan kayan jin daɗi na wani Allah ya ce a hore ina gaya maka irin ka ya wuce ba fir'auna ga mulki ga kuɗi ga buwaya ga shegantaka iri iri ina yake kai da ka iya shegantakan kai ya kulle kullen duk kulle kullen ka kace Allah ne ma zai yarda da kai wani amatin sun bar ni'ima mutatin jin daɗi kanu da zo kasance faƙihi na na'imi na masu na'intuwa da zalika كذلك وأورثنا قومنا آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين kazalika khabar mutane ai al'amur Allah ya ce al'amarin mu dai haka yake mu ne muke gaugawa Allah bai gaugawa kaga fir'auna fa sai lokacin da yace ba alimtu lakum min ilahin gairi ban san akwai wani Allah ba ba ni ba Allah bai kama shi yau ba bai kama shi goyo bai kama shi shekara ɗaya bai kama shi shekara biyar ba bai kama mashi goma ba sai a wajen Allah da jiya da shekaran jiya da shekara dubu da farkon duniya da ƙarshe duk ɗaya ne sai da aka shekara arba'in fa sharafa nada fa qala ana rabbukumul a'la fa amahu Allah na kana al-akhiratu wal ula da tun ya ce ban san wani Allah ba sai ni Allah ya ce je ka tun da ka ce baka sani ba shikenan amma daga nan da ya ce ni ne fa Allah nan na sama na ko ina Allah ya ce oh to yanzu kan zaka gane ba kai bane to anan Allah na ce to ni dai al'amari na haka yake ma'ana kai dan adam bar gaugawa in ka ga azzalimi yana zalunci bar gaugawa inna rabbaka labil mirsadi yana nan yana dakace da shi mu ne muke gani ka kai wani ya dade a zalunci wani ya dade a to duniyan ma a wajen Allah bata wuce kwana bakwai ba shekaran ki nawa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun Allah na ce to wannan wa'azi ne ko me kake ciki na tsiya na daukaka na wadata na ni ne na isa mu ke yi mu ke saukewa mu ke sai mun ga dama a yi to ga dai irin kanan fir'auna fir'auna ne a ce al'amru dai kazalika ba ana gaya maka kai ma da kake ji alqur'ani in kana da wannan ta'annuti kana jin kai ma ka isa za mu iya daukakawa za mu iya sauke sai mun ga dama a bawa ni al'amru kazalika mun sauke fir'auna mun nutsar da shi a cikin ruwa wa auratna muka gadar da dukiyoyinsu a kawaman wasu mutane akari na bani isra'ila فما بكت عليهم السماء السماء بسيما سفوكا والأرض كسابا بخلاف المؤمنين ساقان المؤمنين يبكى يبكي عليهم بموتهم مصلاهم من الأرض ومسأل عملهم من السماء kaga Allah ya ce sama ba ta yi masu kuka ba ko ƙasa ma'ana shi mumini kowane mutum yana da ƙofofi guda biyu daga sama kofa ɗaya inda arzikinsa yake zuwa masa daga Allah kowa da arzikinsa wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawdaha kullun bi kitabin mubin abinda za a baka yau dinnan sai an kawo maka na gobe na jiran ka na jibi na jiran ka har zuwa ranan ajalin ka to wannan kofan yana nan yana kawo maka to akwai kofa ɗaya kuma wanda aikin ka ke tafiya sama in mumini ne aikin alkhairin ka na zuwa sama kullun ta nan yake wucewa mala'iku ka ai mun ji abu mai kanshi ai aikin wani ne ai aikin wani ne ai aikin wani ne ai aikin wani ne wannan aka gane wata rana akwai wani ne ake ce masa Ibrahim ibn Adham wani babban bawan Allah ne wali to irin mutanen nan ne masu gudun duniya sun zama sufaye sai ya zo makka da ya zo makka ya je sayan dabino da ya je sayan dabino a wajen wani mai dabino an auna masa sai dabino daya sai ya fadi a ƙasa sai ya ɗauka cikin nashi ne sai ya ɗauka sai ya ci mai dabinon bai sani ba sai da ya koma kudus sai da daddare ya kan je ya fuya a cikin masallacin kudus masallacin kudus kuma kullewa ake da daddare mala'iku na zuwa na ibada shi sai ya samu wani wuri ya fuya a cikin masallacin aka kulle da shi mala'ikun suna zuwa da daddare zai a ce kai cikin masallacin na akwai dan adam sai dai daga mala'ikai ce ai ba wani bane Ibrahim ibn Adama ne wanda ake ɗaukaka aikin sannan kullum ana wucewa da shi mai kanshi amma toran da ya ci dabinan da ba halal ba an daina kaiwa kwana daya dabino ba halal ba an daina ɗaukaka aikin muna da aiki da gari ya waye saboda wannan kwanan dabinon ya dawo makka ya zo ya nemi mai dabino aka ce ya mutu ya mutu ne kai ne dan sai ce to to Allah ni ne wani abin da ya dawo da ni kaji kaji abin da ya hauku dabinon nan ne na zo biya suka ce mun bar maka sai ya koma da ya koma sai sake buya irin wancan rannan sai mala'ikun karka wurin nan akwai mutum ba wurin nan je akwai ai Ibrahim dan adam nan ne da ya je nemi halaccin dabino an fara ɗaukaka aikin a kullum aikin kirkin da kake yi kowa biyun nan na nan arzikinka na zuwa aikinka na kirki na tafiya wurin da kake sallah ko nafila wurin da kake sallah a masallaci ran da kai kuka ran da ka mutu zai kuka saboda wurin da kake tsarkake shi kenan don ranar kiyama zai maka shaida hanyar da ake bi aikinka kullum yana jin abu mai kanshi mai daɗi an daina zuwa zai kuka amma kafiri dama aikin shi bai zuwa sama da ya tashi zai faɗo da ya tashi zai faɗo da ya tashi zai faɗo irin tsuntsun na ruguwa to shine Allah ke cewa su waɗannan kafiran da suka mutu sama bai kuka ba dama bai san da su ba kasa ma bai kuka ba dama bai san da su ba ba ma su da wurin sallah sai wurin sharri wa ma kanu munzarina ba a saurara musu mu'akkarina li tauba ba a jinkirta musu su yi tuba in dai har mutuwa ya zo wa laqad najayna bani isra'il haqiqa mun tsirar da bani isra'ila min al'azab mahin daga azaba mai walakantarwa qatlul anbiya wa istiqdamin nisa muka tsirar da su daga azaban mutanen fir'auna domin sun mai da su kaman bayi su kashe 'ya'yansu su sa matan su hidima min fir'auna daga fir'auna kila badal min al'azabi bi takdiri muladin ay azab wa kila anti hal min al'azab innahu kana aliyan shi shedan ya zama mai jin kai madaukaki min al-musrifin daga cikin mabarnata
ولقد اكثرناهم على علم على العالمين وآتيناهم ما وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين
na walƙannana min fir'auna na innahu kana alimin min walƙad istarna waqiqa mun zabi bani isra'ila ala ilmin minna bisa sani da gare mu bi halihin da halayensu alal alamin bisa talikai alami zamani ma ayyul qala wa atainahum muka basu min al ayati daga ayoyi ma fi bala'un abinda jarraba yake ciki mubinun ni'matun zahiratun ni'ima bayyananniya da aka yi masu min balkil bari na keta teku in ba dan tekun nan da Allah ya buɗe ruwan suka shiga ba ya za su yi da fir'auna wal manni wa salwa kuma Allah ya ce ku zauna ba noma ba kasuwanci ni zan kawo muku abinci wa anzalna alaihimul manna wa salwa kullu min ibadi ma razaqnakum kawai in lokacin abinci yayi sai a kawo shi daga sama a lullube a ga kifi soyayye a ga nama soyayye a ga zuma a ga abubuwan Allah ce mun girmama su da ni'imomi inna haula ya haƙiƙa waɗannan ai kuffari makata la yaquluna suna faɗa in hiya ay mal mautatu allati ba'da al hayat ba wani mutuwa wanda an ce in an mutu za a sake rayuwa su a ganin su yaya za a je a za mutum kabari yanzu kwana kaɗan shekara goma ka je ka buɗe kabarin za ka tarar da ya dudduge ya zama ƙasa yaya za a ce za a mai da shi wannan ah to ya aka same ku ya aka yi ku tukunna ba Allah ce min ha khalaqnakum wa biha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ula sai ta ai wannan maganan cewa za a sake tara mu mu mutu mu sake ai ba wata mutuwa na farko shikenan illa al-mautatu al-ula sai mutuwan mu na farko ayyukum nudfun wa ma nanu bi munsharin ba za ta da mu ba bi mabusina aya an ba da sani ta baya mutuwan nabi fatu bi aba'ina suka kawo wani hujja mana wai to in dai za a raya mu to ku kawo iyayen mu mana rayayyu in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya cewa anna nub'asu ba'da mautina za a ta da mu bayan mutuwan to ai aina haya qala ta'ala
أهم أهلنا قوم تبع والذين من قولهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون
Allah ce ahum khairun su sun fi ne in karfi suke takama da shi sun fi ne khairun an qawmu tubba'un ko mutanen tubba'un awwal shi tubba'un nan an ce annabi ne aura rajulun salihun ko mutumin kirki ne wato mutum ne wanda ya mulki mai yawa ana ce alhimyari abikar sunansa as'ad ansar mutanen madina an ce lango yayansa ne wato wani gari ne a kufa an ce shi gina samarkanda shi ne ya je zai yaƙi ɗakin ka'aba da rushe madina da ya zo zai rushe madina aka ba shi labari don akwai malamai cikin mutanensa don da mutanensa suna bautan rana ne waɗansu kuma akwai yahuda sai ya yi da musulunci a lokacin da ya zo zai rushe madina aka ce in karka yi haka wurin hijiran wani annabi ne wanda zai zo a ƙarshe sunansa a haman daga nan sai ya kame to an ce daga nan ne wasu malamai goma daga cikin mutanensa suka ce su kan sun zauna nan sun zauna nan har su game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine farkon wanda yayi ma ɗakin Ka'aba sutura da ɗakin Ka'aba haka yake tsirara kuma tsakaninsa da musulunci shekara 900 ne ba shekara 900 Ka'aban nan da kake gani da ake tsakanin zuwan annabi na da mayafi a jikinsa shekara 900 to anan ya kamata a lura shi musulunci in ya zo ya ga wani abin da ba zai taba shi ba baya magana a kansa to lokacin da ya din na ai akwai gumaka a wurin kuma ga mayafin nan na girmama ɗakin ka'aba da annabi ya zo bai cire mayafin ba saboda girmamawa ne ko to ashe nan yana nuna maka mutum ya sa kyalle a wani wuri don ya girmama wajen ya yi ibada a wurin ba shirka ba ne inda shirka ne in ka dubi ka'aba ai bakin kyalle ne a jiki dan nan kake bauta ma kai ko ɗakin ma kace kana bauta ma ka kafirta dan Allah ce fali abudu rabba ba fali abudu baita ba fali abudu rabba hadal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf to ashe da zaka aje kyalle a gaba kana la ilaha illallah la ilaha illallah da kai da wanda ya dubi ka'aban nan da kyalle yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak me ya raba ku amma duk mutane jahilai ne wai ka sa kyalle a gaba ka ce la ilaha illa mushriki wai kana bautan kyalle dole ka inna mala amalu bin niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa wannan zama kai a gaban sa ka tsarkake wajen ka sa turare dan inda duk ake ambaton Allah Allah yace ni ma ina wurin ana jalisu man zakarani ni abokin zaman wanda ya ambace ni ne من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي من ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير من ملئه Allah ne abokin zaman mai zikiri sai ka girmama wajen ka sa mashi turare don inda duk ake ambatan Allah akwai mala'iku masu kewaye wajen mala'iku ko da son kanshi an ce ruhin annabi zai zo ruhin sahabbai zai zo ruhi aka ce ba shi ka ji ka hirci ya shehu zura ga tubba ulawwal nan shi ya fara yi madakin ka'aba ma yafi wanda ya zama sunna har yanzu ba inda ake kashe kuɗi a wani sutura a duniya kamar wannan mayafin na ɗakin ka'aba kaga dai da gold ake rubutun duk shekara kuma sai an kashe miliyoyi biliyon don girmama wannan ɗakin ina ruwan Allah da mayafin ba ruwan Allah da shi yanki shi Allah yan ka dauka ga bauta mashi a dakin jinka daidai in ka dauka mashi a daki na gol duk daidai in ka yi a dakin suminti daidai shi ba ruwan shi da dakin ka ko mai zuciyanka yake cewa ba ruwan Allah da inda kake wada ba a masallaci na yi kyau ruwan Allah da wannan yawwa ba ruwan Allah da wannan me a zuciyarka idan a a jikinka da kyau zuciyar rusashe aikin banza wannan shine tuba ƙuran wanda an ce shi ya fara ma wannan ɗaki amma kamin ya balle ya rubuta takarda ya ce to ga takardar na a ajiye yana gaida annabi muhammad yana ce ma annabi amantu bika wa biki kitabika alladhi yanzuru alayka وأنا على دينك وسنتك وآمنت بربك ورب كل شيء وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام فإن أدرتك فبها ونعمت وإن لم أدرك فاشبع لي ولا تنسني يوم القيامة فإني من أمتك الأولين يا شباب na ba da gaskiya da kai da littafin da zai sauka maka da addinin da za a aiko ka da sunnan ka na ba da gaskiya da ubangijinka da ubangijin dukkan komi da ubangijin da ba da gaskiya da abin da ya zo daga ubangijinka na shari'o'in musulunci to ni ne tun ba ulawal in na same ka to madalla abu yayi mun kyau kenan idan ko ba mu gamu ba to kai ka cece ni ranar kiyama kar ka manta da ni ranar kiyama ni ina cikin al'umman ka na farko kuma na yi maka mubaya tun kamin ka zo kuma ina kan addinin ka dai addinin babanka Ibrahimu alaihi salam sai ya daure takardan ya ce ya rubuta a bayan lillahi al'amru min qablu wa min ba'd ya rubuta adireshin ila Muhammad ibn Abdullah nabiyillahi wa rasuluhu khatimin nabiyyin wa rasulun rabbil alamin min tubayil awwal daga tubayil awwal to an ce ranan da ranar da ya mutu kamin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka samu shekara dubu daga rubuta wannan takarda har zuwa ran da annabi ya sadu da takardar shekara dubu to abu ayyub al-ansari mai masaukin annabi na madina wanda annabi ya zo ya sauka a kuba da zai shiga gari mutanen gari kowa na cewa gidana za a sauka annabi gidana za a sauka don suka yi layi kowa ya zo ya kawo shi bidiyo ce rasulullahi nan raƙumin kuma na tafiya annabi ce da aha fa innaha ma'amuratu annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo ka sauka nan gidan komai za ka samu yace a ku bar raƙumin Allah ya kai ta inda za ta kai Allah ya san inda za ta in ta je na muta raƙumi ne na kallo haka kawai gari ko duk an cika an yi layi kowa na ci Allah sa gidana ne Allah sa gidana Allah sa gidana annabi sallallahu abu bai yi ba sai da aka je kofar gidan inda takaddan tubawa awwalin yake raƙumi ya tsaya daidai inda za a yi kamarin annabi ya dubi gabas ya dubi kudu ya dubi arewa sai ƙara sai kwanta sai annabi ce hunal manzilu insha Allah shani annabi shani annabi ba a gama shi da komi saboda haka mutum ya ce wai annabi bai ceto annabi ba zai ceto ba ga wani can tsakanin shi da annabi shekara dubu shekara dubu yana neman annabi ya cece shi ba wani tuba to wannan shine tubahu na wanne an ce huwa nabiyun annabi ne ko kuma rajulun salihun mutumin kirki ne to kamar yadda aka ce aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba annabi bane mutumin kirki ne kamar yadda a cikin a cikin tafsirul khadim na'am والذين من قبلهم wanda suke gaba gare su daga al'ummomi Allah yana tambayan sun mutanen makkan nan shi sun fi tubbau lawal karfi ne wanda ya mallaki duniya ya gina birane har ya zo maganin da baya so ya rushe saboda girma har yayi matakin ka'aba sun bi su girma ne ina yake ai waɗanda suke gaba gare su na al'ummomi ma wannan mai imani kenan kafiran ma na bar su bi kubrim wal ma'ana ai laisu aqwa minhum bazamo sun bi su karfi ba ko ko aka halakar da su innahum kanu mujrimin hakika sun zamo mujrimai wama khalaqna as-samawati wal arda ba mu halicci a sammai da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su la'ibi muna masu wasa da halki zalika da halittan wancanan ka duk abin da ka duba za ka ga ayar Allah a ciki a wallan ya rayu da tsayi fa qawm safatin wa yaqbin ma shi kullun daga zubi sama bai taba gushewa ba bai taba lalacewa a ce wani wuri ya barke ana gyara ba kasa bai taba hujewa ba Allah ya ce ba mu yi dan wasa ba ma khalaqahu ma bai halicce su ma bai nahu ma da abin da yake tsakanin su illa bil haqqi ay muhaqqiqina masu haqiqa fi zalika liyustadalla don a kafa hujja da shi ala qudratina bisa ikon mu wa wa'adaniyatina da kadaituwan mu wa gairi zalika walakin nasarum amma yawancin kafiran makala ya alamu da ban sani ba inda ya mutasa inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم
نعم إن يوم الفصل حقيقة رانا رنبي ويوم القيامة يقصد الله فيه بين العباد ألا إن رنبي وتكان باي ما سهن دام ستفي ما سهن هاكو ستفي miqatun Allah ya ce rannan ne miqatun su ajma'ina baki ɗayan su lil azabi da'imi ga zaba wake madawami yawma la yughni maulan am maulan ranan da wani aboki bai wadatar da wani aboki bi qira'atin aw sadaqatin ai la yadfa'u anhu shay'an ai wani na wani in naje zai taimake mu ba lahira aikin ka kadai zai taimake ka ai wani na wani komin da rashin gaskiya na in ne magana da shi abin zai baci a nan duniya dai koyi amma in an zo kam aliyau mai yanfa usadiki na sulguhun gaskiya ne kadai zai ce je ka saboda haka ka shirya gaskiya me ka tun ajmai ya malaki ni maula maula shay'an min al'azab wala hum yansaruna ba a ana su yumnauna minhu wa yawma badr ranan badar shi ma yana daga cikin yawmul fasli ranan da Allah ya rarrabe tun anan duniya yan wuta suka shiga wuta da aka je yakin badar aka kashe kafirai mutum saba'in aka jefa su a cikin rijiya annabi ya ce wa utubi a ashabul kalibi la'anatan an an biyar da la'ana ga ashabul kalib sai annabi ya nuna mana cewa waɗannan mutane sun shiga wuta sai tsaya wajen kamarin ya ce wani kafiri kaga abin da nan gaya maka cewa zaka shiga wuta kaga wutan wani kaga wutan wani kaga wutan sabai suka ce ya rasulullah kana magana da matattu ya ce ai ba ba a bi ku sani ba ku bi su ji ba ba ku bi su ji ba ai su waɗannan direct ba tsaya da kuran su ko ina ba wuta aka kai illa ma rahimallah Allah ya ce ranar rarrabe wannan fa sai wanda Allah ya masa rahama wa humul mu'minuna sune mu'minai fa innahu yashba'u ba'dahu li ba'd sashin zai mancoce sashi manzon lalle shi wani dau illa bi iznihi an dai Allah ya ce muminai za su yi ceto ranar kiyama kan mutum ya yi ibada ya yi ibada ya yi ibada ya zamo na Allah to Allah zai tsirar da shi ga sirani idan mutum kuma ya zamo magajin annabawa malami ne mai shiryarwa mai karantarwa mai ilmantarwa Allah zai ce kai ma tsaya ka taimaka to idan an hau kan sirani yana rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim su ma za su yi ceto Allah ya ce sai wa muminai za su yi junan sai to innahu Allah huwa al-aziz shine buwaye al-ghalibu marin jayi fi intikamihi a cikin azabtarwansa min al-kuffar daga kafirai ar-rahim mai rahama bil mu'minina da mu'minai alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin Allah maka lafiya haka magana wannan wani mutum ne ya saki matarsa
na'am
ya sake ta saki biyu to bai je wajen cewa har ta gama idda ya dinga mai ita na'am sai ta gama idda ya da su manema sannan ya mai na'am ya mai da ita to anan ita ko aka daura wuri aka daura alkalam shi ne yake tambayar cewa ragowar saki ɗaya ne na aiki ko ko uku ne ai ai kayar da biyu tun a baya saura ɗaya takarar da ka kuskura ka saki shi kan ɗaya sai ta aure wani wala ya hadin musani ma ma ba duna salat shika na biyu aure na biyu da zai rushe abin da bai kai uku ba in dai ka saki mata shika daya ba ku daidaita ba ko da ta yi aure ta dawo ba ma wanda ba ta yi ba ko da ta yi aure ta dawo aka gyara to to za a gyara shika za a gyara igiya biyu ne banda wancan wannan din ma yanzu kaga an gyara ɗaya ne ya saura ɗaya ne aka gyara ran da ya sake to uku ya zama sai a ɗauko wancan biyu a hada da wannan uku ya zama
aka rauka wannan ya manta ne bai sallar ishari ba da ya manta bai sallar ishari ba turani ya zo ya turani ya yi azuru ya yi la'asar ya yi magarba ɗaya da ya yi magarba ɗaya ya tuna aiko jiya da ya sallar ishari ba to ba da mai yaje yi gara sai ya niyya ya biya wancan sallan tun da mantuwa ne ya yi
aka rauka wannan shi kuma azumi ne ake bin sa na bara shi kuma ya manta bai cika ba guda ɗaya ne bai raba ba sai ana gobe za a kama azumi sai ya tuna ba akwai ɗaya ana bin shi na bara gobe ya ce yana azumi ne to ai na baran nan da bai biya ba yana nan a kansa ko bana din in ya zamo gobe an kama azumi ba dama ya biya azumi cikin azumi sai ya bari sai wannan watan azumin ya fita sai ya biya na bara in ya biya ya ba da mudunnabi dai saboda ya yi laifin jinkiri ya shekara yau eh ai da ganganci da mantuwa
aka makalla shi kuma wannan akan magana masu yin azumi ne amma kuma ba sa yin sallah shi ne ya ce yana azumin da zai kasance kishin ruwan banza azumi ba sallah aka rauka da su Ayan.
masu neman du'a akwai wanda suke cikin damuwa na zamani Da yawa, da yawa, Akwai wanda da yawa.
kuma ba shi ya da ne suna neman magani ya du'a ya Allah ya ba su Allah biya bukatu mu baki dai da da mu kuma wani da yake cewa ina neman magani ya ba shi don du'a saboda Allah ya ba shi haihuwa ya ta ma annabi salati ya ta ma annabi salati komai ya taru a cikin salati ya ta istighfari duk abin da ya dame ka mai tsanani kai istighfari kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai yaye insha Allah Allah ya ba mu lafiya zama lafiya da kuma lafiya marasa lafiya Allah ya ba mu lafiya da mutum da lafiya kan mana Allah ka dayu ga mawakil Allah Fatiha da salati baki wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa huwa Bara